أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على الفاتح الخاتم سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله ورضي الله عن أصحابه ذوي القرب والسدان الذين ساروا برؤية النبي المختار رضي الله عن أهل بيته الطاهرين المطهرين ورضي الله عن القلب المختوم أبرزخ المحمدية وكتب الأقطاب الشيخ السيد أحمد بن محمد السجاني رضي الله عن خليفة أبي العباس والاجتساب خاتم العباسي الشيخ السيد إبراهيم الناسي رضي الله عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومن والاهم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها masu albarka Allah ya nishe mu da dawowa kan karatun wannan littafi namu na annahu alwadihu aljuz'ul awwal bayan tafiya da ta dan bujuro aka ji karatun ya dan tsaya to yau insha Allah za mu tashi halka na goma sha bakwai za mu tashi halka na goma sha bakwai za mu tashi halka na goma sha bakwai inda za mu tashi akan jarul lismi jarul lismi yi suna jarra ma'ana wasalin ƙasa. Malam ya ce al'amsilatu, misalai, nazalan mafaru minar sama'i ruwa ya sauka daga sama, ya a samaku minar bahari, kifi yana zuwa daga kogi. Sa'al jaishu ilal maidani, rundunar yakin ta tafi zuwa filin ko kace fagen, fage fili duk ma'anansu ɗaya ne. صارت الماشية دبوبين sun tafi إلى الحقل zuwa gona. yanzil aljundi soja yana sauka an alhisani daga doki yazhabu alkhawfu tsoro yana tafiya an alifli daga yaro yadfu alkhashabu ala almali katako yana kewayawa akan ruwa yasqutu samaru ala al-ardi ayan itatuwa suna faduwa akan ƙasa yambawul kalbu fil bustani karan yana yin haushi a cikin gonan dakhala al-mujrimu fi sijin mai laifin ya shiga cikin kurkuku kashartul fasihata bi sijin na fere kayan marmarin da wuka ya taqatalul junudu rundunonin suna yaƙi keniya bisiyuti da takubba lokaci sojoji suna yaƙi a ƙeƙe a ƙeƙeniya da takubba alja'izatu ita kyauta da sariki tana tabbata ne ga wanda ya samu tserewa ishtarai ta kuflan na fi ɗan mukulli lilki zanati don tafkancewa so abinda wannan darasi yake son ya nuna mana shine muna da wasu haruffa wanda a larabci ake kiransu da hurufun jarri ko a ce musu huruful khabbi kamar yadda mutanen kufa suke kiran su wato su waɗannan harufa na farko dai kar a manta mu sake ɗan komawa baya mun yi karatu tun a karatun mu na biyu akan karkasuwan kalmomi karkasuwan kalmomi zuwa suna aiki da harafi to kuma a cikin tsatsakin karatukan da muka rika yi na yi bayanin cewa karatun nahawu in za mu shekara ɗari ana yi akan waɗannan abubuwan da za mu ta karatu sai dai caccanzawa da za mu ta yi daga wannan kalan karatun mu koma wannan. To a wannan karan waɗannan harufa da za mu karanta duk da wasu daga ciki ne malam zai kawo mana a nan tunda karatun farawa ne ƙasa-ƙasa ne wanda ba sa shigan mu komai a cikin waɗannan kalmomin sai suna. Ma'ana abin da ake nufi shi ne duk inda kaga waɗannan haruffan sun zo to abin da zai zo a gabansu suna ne. kuma dolan dolan ka ne wannan sunan ka ne wasa ne kasa waɗannan haruffan ga su kamar haka da kuma ɗan wani abu na daga ma'anoninsu tunda dole dai sai dai mu ce ɗan wani abu don duk kowane harafi a cikin waɗannan harufan da za mu karanta yana da wasu ma'anonin banda wanda za mu faɗa a nan wani ma ma'anan na shi kan kai goma sha. Ga dai misali ma ce nazarar maɓaru ruwan sama ya sauka minas sama'i daga sama. Wannan harafin da biyu tana cikin waɗannan huruful jarri wanda in dai ta shiga masuna za a ga an mai wata liƙasa kuma duk abin da zai zo gabanta dole ya zama suna saboda haka mu kiyaye waɗannan ka'idojin guda biyu abin da zai zo gabanin dole ya zama suna kuma ane mai wasali kasa ne sai dai ko in baka san ko sunan ne ba amma dai suna ne yanzu na ma da yake ruwa yana sauka daga sama kaga sama mun gane suna ce bayan nan kuma mun ga an yi mata wasali kasa me ya jawo aka mata wasali kasa shigan wannan min din wannan sai nuna mana ashe min wani harafi ne wanda yake shigan masuna kuma ya mai wasali kasa haka misalin ya zo a wajen ya ake sabaku min albahari kifi yana zuwa daga kogi a nan za mu sake fahimtar wani abu za mu sake ganewa me za mu fahimta mu gane anan shi ne abin da za mu fahimta mu gane anan shi ne kifi yana zuwa daga kogi to min din nan dai da ta shigar mu albahari na farko za mu gane albahari suna ne sannan kuma za mu ga an yi mai wata likasa saboda shigan min menene kuma ma'anan ne na daga ma'anar min duk da karatun duk dai zo kan kaman waɗannan ɗin ba amma dai ribar ƙasa tana nufin farawa watan da aka fara abu kaga ruwa ai daga saman ya ya, ya sauko ƙasa nan ne mafarin shi shine ake ce mata ibtida'ul ghayb yana bada ma'anar ibtida'ul ghayb fagen da abu ya fara ruwa daga sama yake bayan saman ba a san kuma wani waje da yake da yake zuwa daga wajen ba daga nan kawai ya faro ya taho dan na faɗan wannan ne don idan muka zo magana akan an ma'ana ya fito mana fili sosai mu gane ita min inda aka fara abu kamar kace kharajtu min albayti ila almasjid na fita daga gida kaga gida dan kake da a zaune sai ka fita ka tafi kasuwa to ma'anan min kenan wanda na zo kan magana an wancan ma'anan da min shi ba zai da fitowa fili to wannan min kenan sai harafi na biyu kace sa'al jaishu rundunar ya tafi ila almaidani zuwa ga fage kace ila almaidani to almaidani na farko dai zaka gane suna ne saboda wannan harafin da yazo a bayan shi shine ala al ila ila inu afa shine ila to shi ba ila yana cikin hurufin jar wanda in ya shiga mu suna ya ne mai wasali kasa ne kamar yadda muka gani a cikin wannan karatu shi kuma menene ma'anan ila shine intihaul zayati inda abin ya fike inda abin ya fike mana iya inda a wannan abun ya tsaya ka kaman suna da kaman kaman cikin ya da ni min inda abu ya fara ila inda abin ya fike kaga sojoji da suke ta tafiya suke tafiya tafiya su ila suke zuwa filin nan da ake magana ko fagen nan da ake magana haka nan da kace sarat tilmashi yasu ila alhabli kuma kan ko awakan sun tafi zuwa kogi an gona gona sun tafi zuwa gona to kaga a tafiyar su iya gona ya ciki to wannan shine ma'ana to sai na biyar kace yanzu lil jindiyu al hisani sojan yana sauka gabarin doki daga doki ko ita kuma ana ce mata almujawaza me ma'anar mujawaza ai da ba akan doki ne ya ta ba hawaye da ya hau kan doki kuma yanzu kuma sai ya bar doki to shine ma'anar mujawaza wani waje ne da ba a wajen kace ba ka zo wajen kuma ka bar wajen to shine ma'anar an mujawaza to shi sa nace a kiyaye za mu gane ma'anar min min shi daga nan wajen ne ka fara ita kuma an ka zo wajen ne kuma sai ka bar wajen kamar yadda kace ya zabul khawfu an al-bishli tsoro yana tafiya gabarin yaro kaga da yaron ba cikin tsoron yake ba tsoron ne yazo ya same shi kuma yanzu sai ya bar shi to shine al-mujawaza sauraka al-isani suna ne sannan kuma an mai wata ligarsa saboda shigan an haka nan al-bishli suna ne kuma an mai wata ligarsa saboda shigan an sai misali na bakwai kace ya kufu da khashabu ala al-ma'i ruwa aka katako yana kewayawa alal mai akan ruwa kaga ala shi kuma ma nashi wani abu akan wani abu kaka ta ko ai kamar ruwan yake hawa to shi ma alma'i suna ne kuma an mai wata likata saboda shigan ala wannan sai tabbatar mana da ita ma ala tana cikin hurufin jarri haka ne kace yasqutu samaru ala al-ardi ya'yan itatuwa suna sauka akan ƙasa al-ardi suna ne dan dan gashi sannan bayan kuma an yi mai wata ligar saboda shigan ala a cikin shi shigan ala ya tabbatar mana cewa shi suna ne kuma shigan ala ne yasa aka yi wata ligar haka ne kace yambahul kalbu kare yana yin haushi fil bustani a cikin gona shi kuma ne nan na maka wani abu a cikin wani abu shi karan gashi yanzu a cikin gona ne bai maka magana daga ina kare ya zuba kuma bai maka magana cewa ga inda kare suke kawai dai ya yi maka magana dai kawai zarafi yanzu dai kare dai gashi kawai a cikin gona to wannan shi ne amma kaga kaman ita sa'a idan da aka ce ila to ai mun fa mun fahimci cewa ainihin an ai su so can muka koma kan ila dan ma'ana da fito mana ai ila ga mana sa'a sun ta kaga ta shi hir suka ta suka sannan suka take ta shi ko kare zai iya ma a cikin gona aka haife shi to wannan shi ne bambanci shi din da ko ila din da kalal mujrimu fi sijini mai laifin ya shiga cikin kurkuku na shiga cikin kurkuku to kaga shi ainihin a sijini a suna ne sannan an mai wata liga saboda shigar shi haka nan kace kashar tulfa fi hata bisikini na fere kayan marmarin da wuka to ita wannan baɗin a sikini suna ne ga na kuma an mata an mata kisra saboda shigan ba a wannan na da nake rijiya an samu kuskure baɗin maimakon su mata kisra a wannan mai haɗe da mai guda uku nan in akwai mai duba irin shi to baɗin tana da wasu rika sani ba tana da fasa ba ne kamar nan ainihin sun ɗanyi kuskure a sama a kai wasan to ni irin shi in akwai irin wannan kuskuren sai gyara sai da shi ƙasa ita kuma bana daga cikin ma'ananta isti'ana ma'ana wani aiki kai ce suka a cikin ai wannan aiki sai ka nemi taimako da shi ta wannan wannan abin da baɗi da shiga kaga fera kayan marmarin da kai ai ka nemi ka samu taimakon wuka ne suna daga ma'anonin ba a cikin harshen larabci haka nan kace ta qatalul junudu bisyuf ainihin rundunonin suna yaƙi kimiya da takuba ita ma a tsakan tsasiyufi suna ne ga yana amma kisra saboda shigan ba a cikin shi to sai misali na ƙarshe ta ce alja'izatu alja'izatu lissariki alja'izatu lissariki kyauta ta tabbata ga wanda yake ne yanzu kuma wannan lamun tambiki ne mallakar da wani abu da cancanta shi cancanta shi tana zuwa da ma'anoni da yawa ko dai cancanta ko mallakarwa ko shibhu tabliki duk dai ma'anonin ta a nan mallakar kyauta ta tabbata ga wanda yake ne haka nan kace ishtaraitu kuflan na sai dan mubudi lil khizanati dan taskancewa kaga wannan sabo zo da ma'anan ta'alili don don to wannan shine ma'anonin ta a takaicen takaitawa wadannan su ake kira huruful jarri suna shigan masu na sai mai jarra alqaidatu qaida jarru lismu ani ma suna jarra ma'ana wata bikasa idza sabaqahu harfun idan wani harafi ya gabace shi min hurufil jarri ne daga harfin wata bikasa al'ati ce wadda za ta zo a nan gaba wa hiya ita min akwai min wa ila da ila wa an da an wa ala da ala wa fi da fi wa wal ba'u da ba wal lamu da lam take lamu lamu ba da mulka lamu lan jayi da muke ce mata a karatun Hausa to wannan shine karshen wannan darasi namu na goma sha bakwai a dan uwan cikin sha'anin Allah Abubakar Umar Sharif Sufi anguwan Kana sabon garin Zaria Kaduna State a faɗin ƙasa Najeriya. Nan ban waya don kira don ba da shawara ko kuma a tambaya ko wani tsokaci akan karatu shine a 080 24 36 51 15 sifili takwas sifili biyu hudu uku shida biyar ɗaya ɗaya biyar. Salamu alaikum. Rahmatullahi ta'ala barakatuh. Wannan shi ne karatu na kusa da na ƙarshe. In Allah ya kai mu gobe za mu sauke wannan littafi na ɗaya sannan kuma kawai kai sai sai mu kuma shiga ainihin littafi na biyu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.